بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau asabar kwanan wata 28 ga watan daya shekara ta 1441 wanda ya dace da 28 ga watan tara shekara ta 2019 a lissafin turawa muna darasi na 37 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka alkaba'ir na imamu zahabi har yanzu dai muna kan kabira babban zunubi na 26 wanda shine azul zalunci idan kuna biye da mu mun dan yi nisa a cikin babin mun zo fasali da yake magana akan misalai na zalunci da shi malami ya kawo yace wa min adh-dhulmi an yadhlima al-mar'atu ko an yuzlama al-mar'atu haqqaha min sadaqiha wa nafaqatiha wa kiswatiha wa huwa dakhilun fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam lay al-wajidi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu ko irdahu wa uqubatahu وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينادي به على رؤوس الخلائق هذا فلان ابن فلان من كان له عليه حق فليأته إلى فليأتي إلى حقه قال فتفره المرأة أن يكون لها حق على أبيها وأخيها أو زوجها ثم قرأ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قال فيغفر الله من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فينسب العبد للناس ثم يقول الله تعالى لأصحاب الحقوق اوتوا إلى حقوقكم قال فيقول الله تعالى للملائكة خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته فإن كان وليا لله وفضل, وفضل له مثقال ذرة ضاعفها الله تعالى له حتى يدخله الجنة بها وإن كان عبدا شقيا ولم يفضل له شيء فتقول الملائكة ربنا فنيت حسناته وبقي طالبوه فيقول الله تعالى خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم سك له سكا إلى النار ويعيد ذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس فذكر أن المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وقبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وأخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار wannan fasali yana magana ne akan nau'i na zalunci wanda Allah ya tsoratar kada mutum ya fada cikinsa Allah ya kiyaye mu ya ce yana daga cikin zalunci mutum ya zalunci matarsa ya shiga hakkinta ko dai sadaki ko ciyarwa ko ko suturtarwa yi mata sutura malam ya kawo misalai guda uku a babin misali ne amma ba su kaɗai ba ne ake zaluntar mata a ciki ya ce ya shiga cikin fadinsa a hadisi a ingantacce hafiz ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram layyul wajidi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu taurin bashin wanda yake da shi da ake binsa wani hakki ya iya biya hakkin nan akan kari to wannan yana halatta a ci mutuncinsa a yi masa uquba abinda ake nufi bari mu ɗauke shi a misali na bashi wani kana binsa kuɗi naira dubu ɗari biyu yana da hali ba ba shi da hali ba bai ya biya ka kudinka a kan kari da kaurinsu idan kun hadu sai ya ɗauko 750 ya baka ce ce rubuta ai mun rage dubu ɗari biyu kake bansa ko ya ce ga dubu biyu da ɗari biyar rubuta ka zo neman bashi ya biya ka kudinka sai ya baka dubu biyu da ɗari biyar ya ce ka rubuta a to ba a biya ka ba ai an biya wannan layyul wahajid ba wai bai da shi bane ba fa malam yana da shi to wannan idan alkali ya kama shi a shari'a ya halatta a ci mutuncinsa dan ya biya kuɗin sannan a yi masa uquba to ya za mu dora shi akan harkar mace namijin da yake da hali yake da ikon ya taimaki matarsa sai ya zama matsolan mutum mugu marowaci baya bayarwa ya matse baya taimakawa yarinyar nan da ka je ka auro ta ka ɗauko ta ka kawo ta gidanka ka raba ta da ubanta da iyayenta da yan uwanta da danginta ka ɗauko mutum ka ajiye shi a gida ka rufe shi a gida kuma ya zo maka da bukatunsa wanda kuma kana da hali za ka iya yi sai mutum ya rinka mu matsala wannan zulm misali yana da halin ya sai mata shinkafa kwano ɗaya ko in ce buhu guda haka kurin danƙe ta sai ya sa a rinka sayo shinkafa gwangwani gwangwani yau me zai ishe ku ne sai ta ce gwangwani ɗaya ma ko gwangwani biyu ya ishe su abincin rana ba zai iya sayan kwano ɗaya ba kuma yana da hali hakan ma da ƙyar zai ba da kuɗin gwangwani ɗayan layil wajib ne wani dan nauyi ne ake bin sa bai biya ba to duk wanda ya karɓi hakkin mutane ya ƙi biya su yana musu mugunta kada ya taɓa cewa wannan abin da yake daidai ne kuma Allah zai kyale shi a akwai hukunci akan shi zalunci da ake wa mata yana da yawa sadaki akwai wanda zai hana sadakin ya ce ba shi ne amma ba zai biya ba kwanan nan na yi wani kes na wata mata da ta kira ni cewa mijinta bashin da sadakin da ya aure ta a bashi ne an tsabar aure ya yi alkawari cewa zai biya ta yi ta binsa ya ba da sadakin nan lokacin ya biya din ya yi yaƙi ya biya a takaice ne har suka haihu a takaice ne har wani abu ya shiga tsakaninsu yanzu ya ma sake ta kuma bai biya sadakin ba kuma yana da shi ba bai da shi ba to ana iya cutan mata a kan sadakinsu ko ciyarwa mutum ya bar iyalinsa cikin yunwa shi yana zuwa kasuwa kullum yana da mai abincinsa da suke kawo masa da rabin kaza a kasuwa yake ko da ciniki ko ba ciniki alkawari ne wannan girkin zai ɗebe shi za a kawo masa abincinsa mai kyau da rabin kaza lemonsa a gefe kuma duk inda yamma ta yi duk inda ya shari karfe hudu da rabi zuwa biyar akwai mai balangu da yake zagayowa zai sa ya yanka na dubu ɗaya da ɗari biyar ya ba wa yaransa na shago amma a gidansa ya bar iyalinsa da fara da mai a gidansa ya bar iyalinsa suna jika garin kwaki ko kuma ya ce su yi haƙuri kasuwa ba ciniki kasuwa ba ciniki amma kuma kullum sai ya ci abinci da kaza abin da nake so na ce da ku da yawa daga cikin 'yan kasuwanmu yau inda za ku duba abin da suke ci a kasuwarsu da abin da suke bari a gidajensu to wasu wallahi a kiyama ba za su kai labari ba ko a ofisin gwamnati abincinka mai kyau kake turawa wajen masu abinci wani lokaci a kawo maka naman ganda a kawo maka kawalek a abincinka wani lokacin a kawo maka fate-fate tare da abin nan farfesun kaza wani lokacin farfesun kayan ciki a ofis ne ana kawo ma amma tsakaninka da Allah a gidanka mai kabar musu shi yasa za gan shi a ƙoshe bulbul hankalinsa a kwance saboda kullum yana cin abinci mai kyau a kasuwa amma iyalinsa suna cikin talauci da wahala duka wannan yana cikin zaluncin da Allah zai kama bari ku ji hadisin da aka kawo ta ba ni wannan ina sha ba ke ta zubawa kawai in ya kare ke ta zubawa wallahi a gigi ce nake ne wallahi in ba ruwan ba ba abin da zai ba ni sai ce la suna dan kawo shayi mai dan dama dama yanzu sun daina kawo ina jin kun daina ba da taimako ne watakila kasan daga ganin kai zuwa na akwai nisa gosulan mota ma ya shekara shi an kai wani zai ce ta malamin nan da yadda aka yi yau da rana mai mai ya ci kun fahimci wannan galibin ku ba ku da mata barin ƙara gaba kawai wani bin masudin radiyallahu anhu kala يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة أرانا تاشي القيامة ذا أريك هننبا وكوبيوا ريكيوا ذا أي ذا أي كرا أقبان حالتو قبا كده sai a ce ya wani ɗan wani jikan wani a riƙe mutum ko a riƙe mace ko namiji sai a zo gaban halitta gaba ɗaya ce ga wani ɗan wani ga wani ɗan wani jikan wani kowa ya gan shi duk wanda ya san yana da hakki a kansa ya zo ya ƙwaci hakkin duk wanda ya san kuma ya ci hakkin wani to ya zo ya kawo hakkin wani da ya ci a duniya ya dawo masa da shi yau imamu zahabi ya ce malamai suka ce a lokacin sai mace sai ta yi farin ciki mace fa sai ta ji ɗan dama dama don ta taho da kaya da nauyi a kanta ita ma cewa a aifa ina bin babana haƙƙi ko ina bin dan uwana ko kuma mijina tunda an ce yau za a biya haƙƙi bari in je ko za a biya ni haƙƙi da kun san me yasa imamu zahabi ya kawo wannan magana dan ana shiga haƙƙin mata iyaye maza suna shiga haƙƙin ƴaƴansu mata ko kuma dan uwa yakan iya shiga haƙƙin ƴar uwarsa mace uwa uba kuma miji kam yana shiga hakkin matarsa kaga wallahi idan za a yi maka hisabi akan kai da matarka kawai a ɗauko littafinka da kai da matarka zaman da kuka yi hakkokinta akan da kabiya akwai tashi hankali a ciki haka ita ma kuma inda za a bincike ta hakkinka a kanta kawai sai Allah ya ce a karanta wannan ayar kuma annabi ya karanta wannan ayar fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalu Abdullahi dan Mas'ud ya ce Allah ya ce a ranar kiyama babu dantantaka a tsakani ba wani magana wai yayana ne a kanin babana ne a mamata ce a mijina ne a wani sarikina ne a wani wane ne wani dangina ne fala an saba bainahum yawma idin kuma ba wanda yake tambayan wani wai abokinsa ko dan uwansa ko babansa ko ina matata ina babana ina kanina ina dan uwana ina abokina wallahi ba a tambaya malam ba ruwan kowa da kowa wato mantawa muke ne malam tun daga mutuwa Allah yana nuna mana wani abu idan yanzu ka zo mutuwa fa kai ɗaya za ka mutu abin da nake nufi idan ka mutun nan kai kai kaɗai ka san ka mutu kai kai kaɗai za a ɗauke ka a kai ka kabarinka a raba ka da babanka a raba ka da mahaifiyarka a raba ka da ƙannanka da yayyanka a raba ka da matarka a duk wani wanda yake da alaka da kai a raba ka da shi kuma abin mamaki babu wanda zai maka wai kara ko wani karamci ya ce bari ya zo abin ne ku tare a kabarin kaddara a ce ɗanka da ka haifa ɗanka gangan kamar jikinka to wannan kaɗai a kai mu aje a jefa mu a wannan dajin abin ne mu a taho a baro mu yana fassara maka fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalu duk yanda ka kai ga san mutum tsakaninka da shi mutuwa idan ya mutu ya tafi ƙaunar da take iya bin sa taka ka raka shi da addu'a in ka in an ci sa'a ka tino shi dan wallahi malam wani abokin ko wani dan uwan ko wani in ya mutum in aka ɗebi shekaru ko watanni manta zuwa da shi ake sai ka ji oh Allah ji dan wani yanzu ka tuno shi amma a sallar ka ta jiya a sallar ka ta da zuwa addu'ar ka baka tuno shi kai da nake gaya maka zai iya yiwa yan uwanka abokananka su manta da kai na sha gaya mana nawa ne 'ya'ya suke kai iyayensu kabari su binne su shekara ɗaya ba za ta yi wa kamanta kabarin babanka kamanta a ina ka binne shi wallahi saboda an bubbunne mutane da yawa kuma ba zuwa kabarin kake yi ba in ka je ka ta nema kamanta shi kenan babanka to na'am ba kamanta na babanka ba to kai ma ɗanka zai manta naka فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون za a tsayar da kowa ranar tashin alƙiyama za a yi kira duk wani mai haƙƙi akan wani ya zo ya karɓa haƙƙinsa shi yasa duk wanda yake ga daren yana cutar mutane ya iya zalunci ya iya makirci ya iya ha'inci ko ka ba shi lokaci ku je kiyama wallahi sai ya tsaya da kansa sai ya neme ka ya baki haƙƙinka karatun nan da za mu yau ba shi da baran ce ba shi da daɗi ba ce yana da abun tsoro a ciki wallahi ya hau mota ka riƙe masa canji an manta shekara ashirin shekara goma naira ɗari biyu da hamsin ka manta za ka biya ta a kiyama yana bin ka bashi bai tambaye ka ba ka yi shiru kana ganin lokaci ya ƙure za ka tsaya da kai da shi rantar shi kyama ka ɗebi ladan ka bashi ma'aikata ce ta haɗa ku aikin gwamnati ko kamfani ko wani abu hakkinsa ya biyo ta wajen ka kan kurmushe ka cinye kana ganinsa bai sani ba ka ci ka more hankalinka a kwance wallahi sai ka biya shi ina wanda ake zo ana musu murna suna cin albarkacin ofis mutum yana ofis yana samun abin duniya abin duniya hakkin mutane yake sa ya cuci ma'aikatar ya cuci ma'aikatan a gan shi bulbul saka rigar da ya ga dama ya hau motar da ya ga dama ya yi ta saye saye ya gina gida ya yi komai da komai ana fashaka da kuɗi akwai ranar ƙin dillanci ba mutuwa ba ma ranar da aka kwantar da kai a gadon asibiti kawai aka dora maka wani bala'i na wani ciwo ya ishe ka tashi hankali kuma akwai mutanen da in ka cuce su ka gama cutar su lokaci ya kure baka san ina suke ba kwanaki can wata mata ta bugo min waya daga daga daga daga daga Egypt ta bugo min waya ta ce mallam na ji wani wa'azinka da kake magana akan haƙƙi da waya da sauran ce wallahi malam mun taba zama a wani guri muka ɗauki ɗan aiki wannan ɗan aikin ina jin dai kamar na zalunce shi kudin albashinsa na wata guda ban biya shi ba mai aiki ne a gida abu na biyu arne ne wani dalili ya sa muka kore shi ban biya shi hakkinsa ba sannan kuma shekarun sun daɗe yanzu na sa a neme shi ba wanda isan shi ba a san ina yake ba kuma kudin nan sun kai kaza gashi ina so ni dai zan biya bana so in mutu da hakkin wannan mutumin ya zan yi biya aka nemi mutumin nan sama da ƙasa danginsa yan uwansa garinsu ba a san garinsu ba akwai wani mai gidansa ba a sani an nemi mutumin nan an rasa ga kuma hakkin ana so a biya an kasa ya za a yi to akwai wanda za ka cuce shi ka neme shi ma ka biya shi hakkin a duniya ma ba ka samu shi ba lokaci ya ƙure in ji tsoron Allah mu kyautata alaƙanmu da mutane duk abin da za ka yi a rayuwa na sha gaya muku a wannan babin na zalunci muke magana to kai kokari kafin wannan ranar ta zo kakka bari ka mutu da hakin wani ko ma ne za a yi a duniya kada ka bari ka mutu da hakin wani dan wallahi akwai matsala to sai me zai faru shi Allah zai ce ni nawa hakkin shi ma Allah zai ce ni ma ina da hakki akan bawa ni nawa hakkin na ya fi kaza na ya fi kaza na ya fi kaza na ya fi kaza amma hakkin mutane ni ba zan iya yafi hakkin mutane ba Allah zai ce ba zan yafi hakkin mutane ba ka je ka nemo su su yafe maka wala yakunu min huquqin nasi shay'an ni nawa Allah zai ce nawa ni na yafe ma amma hakkin mutanen ka da ka taho da shi daga duniya ni ba zan yafe ba fayansibu al'abdu lillah sai a kafa mutum yadda ka san za a kafa tuta sai a kafe shi a fitar da shi fili ثم يقول الله تبارك وتعالى لأصحاب الحقوق sai Allah ya ce wa masu hakkoki duk wani wanda ya san yana bin wani haƙƙi wannan fa kowa sai an masa duk wanda ya tafi da haƙƙin mutane akan shi sai an masa wannan abu utu ila huquqikum ku taho ku taho ku taho ku zo ku karba hakkin ku jama'a wannan fitin kafin a shiga wuta a shiga aljanna ne dan ana gama wannan labarin to sai kuma wuta ko aljanna utu ila huquqikum dazu nan na gwada wani wasu bayan Allah wata mu'amala ta haɗa mun da suna wani abu sai ta ɗauke mu wani abu suna ɗaukewa ina gani ina gani ina shi sai yau ɗin nan sai na ce bari in kafa tarko na ɗauki wasu kuɗi sai na ajiye su a wani wuri don in tabbatar in samu garanti na basu na ba da wuri insha Allah ina zuwa ina dawowa na duba wannan wurin sai na ga wannan abin babu shi kuma daman lokaci mai tsawo ina zargin wannan abu sai na kira su sai na ce to an ɗauki kaza an ɗauki kaza an yi kaza an yi kaza ina ba da shawara a dawo da wannan abin yau idan ba a dawo da shi ba kuma to daga yau mun rabu kuma insha Allah zamu zamu haɗu a Darus Salami za a biya ni hakki a a kaza kaza nace ba wani magana a dawo da shi magana ta mutu ko kuma mu haɗu a Darus Salami saboda saboda akan gaba akai abu daman dan na korewa kaina shakka ne akan abu kuma na tabbatar wallahi tallahi kaza wallahi ba kaza bane wallahi kaza shi a kuma ai babu na san dai babu wani aljanin da zai zo dauki wannan abu aljani dai yawwa tunda gefen gurin duk qur'ani ne da littafan addini a wurin sai shedani na mutane wato tausayin da nayi sai nake sai yanzu mutum zai iya sa hannunsa ya dauki kayan da ba nasa ba ka ɗauka yau gobe ka dawo ka daɗa ɗauka ka ɗauka yau gobe ka dawo ka daɗa ɗauka ka daɗa ɗauka ka yi kwanta kuma ka yi bacci ka kwanta ka yi bacci ka ci haƙƙin wani na sha faɗa ina cewa anya wasu sun yarda akwai tashin kiyama kuwa anya sun yarda ku zo ku karɓi haƙƙinku Allah zai ce wa mala'iku خذوا من أعمال الصالحة من أعماله الصالحة فأعطوا فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته idan aka zo ya biya hakkin da zai iya biya ba Allah zai ce mala'iku to ku zo ku bude littafinsa duk wani aiki na alheri da ya mai kyau ku ɗiba ku biya waɗanda suke bin sa hakki ku ɗebi aikinsa mai kyau kowa ya faɗi abin da yake bukata da yake bin wani na haƙƙi ku ba su a ba su sallaka a ba su karatun ƙuraninka duk wanda ka zalunce shi ya ce ma Allah ya isa to ku Allah fa ya isa din ko akwai wanda ya isa ya ce Allah bai isa ba ai ya kai matuƙa wurin ƙara kotun ƙarshe ya kai Allah ya isa ma'ana Allah ne ya isa ya bi min kadin abin da aka yi min ba daidai ba shikenan za a yi ta ɗiban ayyukan alherinka ana ta bashi Allah cikin hikima irin tasa wannan tsautsayin zai iya faɗawa wa mutumin kirki waliyin Allah ma haka ne waye ya kubuta a cikinmu da hakkin wani mai ibada mai tsoron Allah mai kusantar Allah ma zai iya yiwa ya wayi gari watakila ƴaƴansa suna bin sa haƙƙi watakila matarsa tana bin sa haƙƙi watakila watakila to shine malam yake cewa fa in kana waliyan lillah wa fadla lahu mithqala dharra da'afa Allah ta'ala lahu hatta yudkhilahu aljannata biha idan wannan bawan Allah waliyin Allah ne bawan Allah ne mumini na kwarai salihin bawa kuma aka samu matsala akwai hakokin mutane a kansa duk an ɗebe ayyukan alherin nasa na ibada gabaki ɗaya ya za a gane wali ne za a ga ya je da ibadu da yawa ya je da salloli da yawa na nafila ya yi ta nafila a duniya ya yi karatun qur'ani da yawa ya yi salatin annabi da yawa ya yi azumin nafila da yawa ya yi sadaka da yawa ya yi ya yi ya yi ya yi da yawa amma ya je da nauyin mutane in waliyin Allah ne bawan Allah Allah sai tausaya masa sai a ga cewa gaba ɗaya an yashe shi ba abin da aka bar masa aiki bai wuce miskalin zarra ba aka bar masa sai Allah ya ce ku kawo annan aikin nasa ni kuma zan masa aiki sai ya ninninka masa wannan miskalin zarra din a ta maimaitawa a ta multiplying a ta doubling ɗinsa a ta multiplying Allah ce ku ta ninninka ladan a ta ninninka sai har in an ninninka ladan nan ya wuce zunubin da yake da shi da zai iya shigar da shi aljanna sai Allah ce ta kusa shi aljanna Allahu akbar amma kun ji an ce fa in kana waliyan lillah na'am ya je da ibadu da yawa amma ya je akwai hakki na al'umma a kan shi to Allah in ya ga dama sai masa da'afa Allah ta'ala lahu hatta yudkhilahu Allahu al-janna biha to amma idan kana abdan shaqiyan in dan wuta ne fa mutumin banza ne da man fasiki walam yafdul lahu shay'un ba abun da ya saura masa mala'iku za su ce rabbana faniyat hasanatuhu wa baqiya salihu ya Allah kyawawan ayyukansa sun kare ga masu bin bashi kuma suna layi faniyata sanatu kyawawan ayyukan sun kare Allah sai ya ce khudu min sayyi'atihim ku ɗiba daga cikin munanan ayyukansu fa adhifuha ila sayyi'atihi ku zab ku ku jibga masa akan munanan ayyukansa ku ɗebo zinarsu satarsu zaluncinsu wani yayi zina yayi sata yayi zalunci amma yana banka hakki sai a ɗebo zunubansa sai a lafka maka akan naka kawai sai dai ya ji an sakka shi a cikin wutar jahannama a jefa shi a cikin jahannama wannan maganar ibn jarir ya ruwaito ta da abu nu'aym duk sun ruwaito wannan magana imamu zahabi ya ce abin da yake karfafa wannan abin da ya zo a hadisi a tadruna manil muflis ko kun san waye matsiyaci fa zukira sai aka ambata cewa annal muflisa min ummatihi matsiyaci a cikin al'umma annabi man ya'ti yawmal qiyamati wanda zai zo a kiyama bi salatin wa zakatin wa siyamin da sallah da zakka da azumi yayi sallah yayi zakka yayi azumi wa ya'ti amma zai zo wa qad shatama hadha wa daraba hadha ya zagi wancan ya daki wancan wa akhadha mala hadha ya karbi dukiyar wancan ya Allah ya Allah ya Allah ya mana afwa fayu'khadhu li hada min hasanati sai a zo saboda wani yana bin sa haki sai a dauki kyawawan ayyukansa a ba wancan wali hada min hasanati a dada riban ayyukansa na kyau a ba wancan qabla an yaqdiya ma alaihi fa in fasiyat hasanatu idan kyawawan ayyukan nasu suka kare kafin ya gama biyan abin da ke kansa na hakokin mutane ukhidha min khatayahum sai a ɗebi zunubansu da laifukan su faturiyat alaihi sai a zo a zuba masa a watsa masa sun matsuri hafin na sannan sai a je a afka shi a cikin wuta kun ji wannan gabar to sai na biyu wa min az-zulmi an yastajira ajiran aw insanan fi amalin wa la yudhi'u ujratahu Allah ka kiyaye yana daga cikin zalunci yana cikin zalunci mutum ya je ya kama a nemo abin rufewa zub da shi ruwan ka ɗauki mai aiki ka sa shi ya yi aiki talaka miskini mabukaci ka sa shi ya yi aiki au insanan fi amal ko wani mutum ya maka wani aiki fenti ne kafinta ne magini ne malamin makaranta ne tonar rijiya yake yi yasar kwata yake yi shara yake yi a kasuwa ne ka ɗauke shi aiki ofishin gwamnati ne a a wani kamfani ne a a menene ka ɗauki mutum aiki ka ƙi ka ba shi kudin aikin ko almajirin gidanka ne ba almajiri allazi waye ne iya ko ba ana ɗaukansa suna aiki a gidaje ba ka cinye masa kudinsa ka ka biya shi ko shara yake muku lokacin biya ya yi kuki ku biya shi lima sabata fi sahihil bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo a cikin sahih bukhari manzon Allah yana cewa mutane guda uku zan yi jayayya da su ranar tashi alkiyama salasatun ana khasmum yawm alqiyama to duk wanda ku yi jayayya da shi sai na ka da shi wa man kuntu khasmuhu khasamtuhu rajulun u'tiya bi thumma ghadar wani mutum ne da aka bashi abu danni sai ya yaudara ka zo ka nemi aure dan Allah aka baka kai yaudara Allah annabi sai yayi jayayya da shi ka zo ka nemi taimakon wani abu aka taimaka ma kai yaudari ne kai wallahi sai jayayya da annabi ran tashin kiyama don Allah a taimaka mun da aiki ban da aiki suka yi maka hanya aka sama maka aiki sai ka je kai yaudara a cikin gurin aiki amma nan da ake ne yanzu ai mutum yana cikin rana yana cikin wahala ka jawo shi ka matso da shi kusa da kai sai ya ɗauki gatari da diga ya fara sare ka kai zai fara kwantarwa tukunna abin da yake faruwa kenan shi yasa yanzu mutane ai kike ganin ba sa son su taimaka din wasu saboda kana jawo shi gaba to kai zai fara yaƙa wani ya gaya mu ya ce wallahi ba taimako ne baya so ba amma wa zai taimakawa in yaro ne ka ɗauko shi ka kawo shi kasuwa ya ga kana da jari mai ƙarfi to ya fara yin baƙin ciki da kai yana ganin wannan kuɗin da kake samu yaron kasuwanka yana ganin kuɗin da kake samu shi yake tara ma kuɗin zai je rinka ga abokan aikin banza muna ta masa wahala mu muke tara mai kuɗin alhali da kuɗin ka ya tarar da kai don haka zai yi abin da sai ya karya ka akwai mutumin da na sani an sha faɗa a karatu wallahi na san mutumin da mutumin arziki yana da wadata ya da ko yara ya zuba musu harka ta miliyoyi umra kawai ya tafi da ya je ya dawo sun gama kassare shi ya zo lissafi ina kuɗi miliyoyi babu sun yi dabarar da suka yi sun kautar da kuɗin yanzu ku a ƙasar nan za ka yi rashin gaskiya in dai da kuɗi za ka samu wanda za su taimaka ma wallahi ko ba ka da ƙwaƙwalwar da za ka iya yin rashin gaskiyar in ka samu wani sai sayar maka da tunaninsa wallahi ina taƙaita muku mutumin nan da ciwo ya kama shi ya kwanta saboda bakin cikin wannan kare da aka yi mai ta arziki aka rinka zurfin kai shi indiya ne saudi germany ne ina ne ina ne ana ta cinye kudin a kudin jirgi da kudin magani a takaice dai mutumin nan mutuwa yi kuma ni da shi na sani mun tattauna ya mu sababin ciwon su kenan yaran kasuwansu suka karya shi to haka ake yi ka dauko mutum yana cikin wahala ka sama masa aiki na gwamnati in yayi karfi ya zo ya yaƙe ka ko ka shiga wahala ba zai taimake ka ba ko kuma a ofis ne so yake ya kawar da kai kai kanka a kujerar ya ture ka ka yi gaba ka bashi wuri ya samu idan abin hawa ka ba mutum yana tukawa tunda ba nasa bane sai ya rinka maka mugunta ya rinka shiga ramuka da kicin ya fada ya gudu yana saboda bayi da matsalar kuɗin gyara ba kadararsa ba ne in yau ka kore su zai jefar maka ya je ɗauko wani abinda muke ke a baka abu dan Allah ka yi yaudara za ku iya buga misali dubu ya ce aka ɗauka aka baka dan Allah ka yaudare su ka ci mutuncin yar ka ba shi ita wulakanta ta ya zaga uwaki ubanki ya kira uban nata da ya bashi ita ya dura masa ashar abinda ake kenan yanzu ka auri mace ka kira sunan mahaifinta a gabanta ka danna masa ashar ka ce in ta yi magana za ka ɗebe ta da mari kuma ka kore ta gida ta ce abba Allah baka haƙuri duk wannan magana ina gaya muku ba wai da ka bane duna san an yi haka duniyar take sai ka rufe ido ka laluma waye mai amana da zaka iya taimakon sa bai kunyata ka ba bai tozarta ka bai karya ka ba musamman akan harkar kasuwa so yake ya zama irin ka a dare daya shekarar ka talatin da bakwai kana zurubtu kana neman kuɗi ko jiya nan da daddare wajen sha biyun dare wani yake gaya mu wani mai attajiri ne ya bugo mun waya yace wallahi malam na wahala yace ya aka yace wallahi ba abinda ban yi ba malam na yi wanke wanke na yi tsince tsincen bola na yi shara na yi sai da ruwa na yi tallan kuli kuli a bakin danja tallan cincin ɗan matan mutane na yi almajiranci na ɗauki fiwa wuta na yi ta kaiwa na sai da ayaba na yanka rake na tura wulbayaro ya ce ba duk abin da kake tsammani yace yace na'iba wannan mu muke riga kowa zuwa na'ibo sammakon tsintar rubabbun lemu yace malam mushe in mun san mun dauki mushe in mun kai shi za a saya za mu samu kuɗi sai mun dauke shi ce ba abin da ban yi ba ce amma yanzu Allah ya rufa mu asiri ba zan iya ce ma ga abin da na mallaka ba ƙwarai kuwa lokacin da yake mun wayan ma yana cikin wani five star hotel ya ce yanzu haka malam AC nake ɗiba na fitar hankali ya ce kuma ya ce kuma gani ga masallacin annabi yanzu haka a hotel ina da na ɗaga labulo ina hango masallacin annabi na ce malam wallahi kuɗi na nake morewa malam wallahi ya ce kuɗin sai yake morewa wallahi ya ce gaskiyar ka wallahi to yanzu wani ya yi wannan wahalar sai ya zo ya ɗauko yara a kasuwa sai wani ya gan shi wai ya ce wai ya samu wai kuɗin banza ya yi faci ya yi walda ya tura kura ya sai da tsire ya wani mai nama na hadu da shi a can wajen post office ya ce malam kaga kafan nan ta ya ce wallahi tallahi daga nan har yan kaba karshen rawun din nan na yan kaba wallahi da kaba nake zane ce dan Allah ya ce kwarai kuwa ya ce yanzu yanzu in na san za a sai kayana zan je wallahi da kafa ina tafiya yana kaina ga nauyi ina sai nama wallahi nake gaya maka to duka mutum ya gama wannan wahalar daga ƙarshe Allah ya mai wani dan fatayi haka Allah yake lamarin su ka gama wahala can ƙarshen rayuwarka shekara arba'in arba'in da biyar hamsin sittin da wani abu sai tuluma kuɗin to kuma matsalar kuma shekarun da zaka ci kuɗin ba yawa bai fi shekara goma ko ashirin ya saura ma ka mutu ba sai a tila ma kuɗin to sai wani kuma ya zo ya ce wai ka samu wai kuɗin banza bari ya karya ka yanzu ma ma'aikacin gwamnati ba da yake da yake ofis kuɗi suke za su ke gindaya masa amma irin yan kasuwa ɗin nan ai suna wahala to wanda ya kira ka ya taimake ka zo ka yi aiki in biya ka sai ka yaudare shi ka ha'ince shi ka sai da kaya bai sani ba ka kulla kaza kai kaza kaza bai sani ba a bi sun magadar wa rajulun ba hurran fa akala samana da mutumin da ya je sai da ɗa ya kai shi kasuwa a matsayin bawa ɗa ne a dole ya mai da shi bawa kuma ya sai da shi kuma ya ci kuɗinsa ya ce wallahi sai na yi jayayya da shi a gaban Allah in ji annabi wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu al'amala wa lam yu'tihi ujrata da mutumin da ya kira ma'aikaci ya zo ya yi masa aikinsa cikakken aiki don mugunta da ƙeta kurin ya ƙe biya shi ya yi ta mai walawala yana ganin cewa ya fi ƙarfinsa ya zo ya zo ya zo ya zo kan ka biya shi ko ka nuna ma za ka ɗau mataki a kansa in ka sake ganinsa a wurinka annabi ya ce duk wanda ya wannan wallahi sai na yi jayayya da shi a gaban Allah ran tashi a kiyama hadisin bukhari ne yaya ana yin wannan ko ba yi ana yi duk wanda ka sa shi aiki baka biya shi ba ka shiga uku yan kawo misali mutum ya hau dan adai sahu wai shi mai wayo ne ya yi tafiya da kai mai nisa kana zuwa sai ka zaro dubu ɗaya ka ce kai kana canji kuwa wallahi ba ni canji shi dan adidin sau yana jin tsoron kar ya sauka daga kan adidin sau ya barka a ciki kar a samu matsala shi alaji ya nemo canji shi kai dan tsaya barin duba canji a kantin can sai kai ta baya tunda ba ganin ka yake ba kawai sai ka tsara gaba ka ajiye bawan Allah ya sha jira ya gaji kai kana murna ka hau adidin sau baka biya baka tafi sau da yawa ana wannan wallahi sai ba ma wannan ba malam mutum sai ya rikice da gangan sai ya ɗauki naira ɗari biyu sai ya bayar ya ce ban canji idan aka zo ba shi canji sai ce ya na ka bani kaza ce ba ɗari biyu ka ban ba ce wallahi ba ɗari biyu dubu ɗaya na baka ɗan renin hankali za ka kai ɓarawo ne kai ɗan iska dubu ɗaya na baka kana laban canji na fara mutunci kawai kuma ɗari biyu ba haka ake yanzu ka rufa shi da surutu da bayani da hayaniya mai mota ko mai adadi sahu ya canjo ɗari biyar har da ƙari ɗari bakwai ɗari takwas ya ɗauka ya baka alhali ɗari biyu ka baya yanzu haka ake haka ake business neman kuɗi dama za ka duba iya mai abin hawan iya wautarsa ko kai dabara mutum uku suna iya hawa sai wannan ya mika wannan ya mika kai mika rike nan kai mika sai a sai sai a dan rikita da shi musamman ka san matsalar so suna budewa su dan jefa kuɗinsa a cikin wani akwako ko wani da ya dauka sai tumi me ya sa a cikin aljihu sai mutum ya rikice ce wallahi sam masu gidan mai ma suna yi ka san ana samun dan kuskure kai zuba mun mai alhaji na nawa za a zuba zuba na dubu biyar ka zaro kafin ya zuba maka ka ɗauki dubu biyar ka miƙa kuskure ne a ƙa'idar gidan mai sai an zuba ma ka gani ka sani ko iska zai zuba ma ko ka sani bayan ka bashi dubu biyar ɗin injin ya lalace ko na abu ya faru kuma a hayaniya irin ta gidan mai ɗin nan kai ka manta shi ya manta kai zuba mun na biyar dubu biyar ka zaro dubu biyar ka bashi kafin ya zuba ma yana da kuɗi ya fi dubu arba'in a hannunsa ya haɗa ta ya manta sai zo ya dura maka sai ka zo za ka yi kira sai ce alhaji ba ni kuɗi kai yanzu ban baka kuɗi kafin ka zo ba ce wallahi baka ban ba ga kuɗin hannuna baka ban ba wallahi wani dan uwan an masa haka ya ce baka wai shi alhaji wai yana cikin mota ya rigo dubu biyar ya miƙa mai kafin ya zuba fa na dubu biyar za ka zuba mu ya ba shi ya riƙe ashe ya je ya zuba wannan adidin sahu kafin ya zuba masa ya zo ya bude ya danna mai na dubu biyar sai da aka gama sai zo bakin kofa ya ce alhaji kudi sai ce ha kudin da na baka ba sai ce wani kudi kaman sai ce yanzu ban baka kudi a nan ba sai ce to ina ka bani ka bani zan ce baka ban ba alhaji ka ban kudi na da Allah sai ce wallahi na baka yace wallahi baka ban ba ya ce kai ni za ka rena hankali ya ce kai ne dan rena hankali ka zo guri na ka sha mai ka ka biya ni ahi na biya shi kuma ya ce wallahi ba a biya shi ba to wani zai iya yi maka da gangan wani kuma akan kuskure ne wani haka yake dama ya saita kai ba ma wannan ba malam ka san me suke yi kana zaune yawanci alhazan birni masu shan mai ba sa sauka din nan ya ba wa dan adil sahu kai na za a sama daddan an danna kai na za a sama daddan an danna bai juya litar ba na kaza zai zuba maka kai baka je kaga ya danna ma kudin zai na dubu bakwai zai zuba ma sai ya danna maka dubu uku da ɗari biyar tunda kana shin AC kana shin AC kai ka miƙa ya kula maka na dubu uku da ɗari biyar ya ce ka bashi dubu bakwai haka suke duka ya san wannan cewa cewa da zam idan ya zo ƙarshen litar zai irga so duk kuɗin da ya na rashin gaskiya nan kawai ware su zai yi malam duk da haka al'umma annabi suke cin abinci a yau sai wanda Allah ya kuɓuta in na ce zan ta baku misali daga nan sai mu kai har asuba kowane mai sana'a sai wanda Allah ya kubutar malamin makaranta an ɗauke shi aiki shiga ɗajin yara open your exercise book jefar da abin waya read monitor read wallahi sai ta bacci bacci bacci ko kuma yanzu lokacin wayan nan kaga an ce lokacinsa ku yi hakuri an sayi lokacinsa ba an biya shi ba to wallahi tallahi period din minti 35 ne gaba ɗaya minti 20 ya ƙare a chatin wai yana koyarwa wai yana duba whatsapp wai yana koyarwa wai yana duba wai facebook wai yana koyarwa wani an bugo masa waya ya yi minti goma sha biyar yana karban waya a wajen aji gaba ɗaya hisar minti talatin ce kana tsammanin wani abin allah bai zai tambaya ba sai ya tambaya arna kafirai america ingila da kake ganin su a ma'aikatansu wallahi ba a daukan waya kai caje kama za a kafin ka shiga ofis ma bara ma ka shiga da waya ba saboda tsabar sun sai lokacin ka kawai minti ɗaya ba za su iya bar mana banza ba amma mu musulmi fa duka waɗannan abubuwan kuna ganin su ƙanana muna gadara muna da rufin asiri muna aiki mutum yana tara kansa masifa bai sani ba wanda aka ɗauke shi aiki ba a biya ba da manya-manyan jami'an gwamnatoci kashiyoyi da accountant accountant wanda da irin da da ake table payment din nan sun ci kuɗin mutane wani wani kuɗin albashinsa dubu ashirin da biyar da naira biyar da naira talatin da naira kaza sai ya ɗauki dubu ashirin da biyar ya baka kawai sa hannu naira talatin da biyar naira ashirin da biyar nan wannan canjin tana durowarsa ya rike da zai baka ba suna nan da yawa to gwanda ma yanzu da ake e payment din nan kowa ake tura mai yake ganin alat an dan rage zaluncin da ake yi to amma yanzu ma a haka a wajen turawa akwai masu cirewa in za a tura mata a computer sai a cire su kwashi وكذلك إذا ظلم يهوديا أو نصرانيا إمام الذهبي يتي تو كسني فذالنتنا كوبا يهودي كذا كذا لنتا كوبا نصاري كذا لنتا ko ka kallafa masa au kallafahu fawqa taqatihi au akada minhu shay'an bi ghairi tibi nafsihi ko ka dora mai wani abu ba zai iya ba ko karbi wani abu ba tare da saransa ba fa huwa dakhilun fi qawlihi ana hajijuhu yana cikin fadin annabi ni ne zan yi masa jayayya a gaban Allah wa ai ana khasmuhu ni ne zan tsaya masa ran tashin kiyama ko ba yahudi ko ba nasari musulmi ya cuce shi sai an biya ina masu cewa ai arne ne mu cuce shi kawai ba ka ake faɗa ba to ko arne ka cuta sai ka biya dan wani gani yake cuta arne halal ne ya ci kudin arne ya ci kudin banza wallahi baka ci kudin banza ba yace wa min zalika an yahlifa ala ala daini fi zimmatihi kadiban fajiran mutum ya zo ya rantsuwa ana bin sa bashi ya rantsa ya ce wallahi tallahi ba abin sa kuma ƙarya yake kamar yanzu misalin da na baku na me na me wannan wanda ya gabata mutum yana iya zuwa malam ana bin sa ake ya maka rantsuwa ce san bai san da wannan hakin ba lima sabat fi sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam man ittata haqqa imri'in muslimin bi yaminihi duk wanda ya karbi wani haƙƙi ya ciri wani haƙƙi na musulmi ba tare da hakkinsa ba faqad aujaba wallahu lahu nar aujaba Allahu lahu nar to hakika wallahi ya Allah ya wajabta masa wuta wa harrama alaihi aljanna kuma Allah ya haramta masa aljanna ina bin ka 350 wata rana mun je zaka sai katin waya aka bada kuɗi ba canji na cika maka sai aka zo kace kai baka san wannan zancen ba a ofis ɗinmu ne muka sai abinci baka biya mai abinci baka ce wani dan biya mun da Allah zan biya a mu'amala ce aka yi ta kasuwa a a kaza kaza aka yi a kaya ne aka zo ka siya muna rubuta lissafi kawai sai ka zo kamar rikici kace wallahi baka san da wannan bashin ba ga sa hannu da komai kace ƙarya aka maka duk wanda ya ce hakkin wani ba tare da hakki ba ya wajabta wa kansa wuta aka ce ya manzan Allah wa in kana shay'an yasiran ya annabi yanzu ko wani abu ne kadan annabi ya ce wa in kana qadiban min arak wallahi ko itacen asuwaki ne ko icen asuwaki ne ka cuci wani sai ya kai ka wuta Allah ya fi mana mun sani ba kuna gane karatun nan ana fahimta Allah gane da wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته